بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى مدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi masu albarka ci gaba da majalisinmu a cikin wannan littafi aqidatu ahli sunnati wal jama'a yau muna talatin ga watan shawwal hijiran manzala sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da ishirin da takwas ga watan hudu miladiya na da dubu biyu da ishirin da biyar satin da ya gabata mun kare sharhi na muqaddima da malin ya yi wa wannan littafi nashi mai albarka sannan kuma game da karanta am tambayoyin da aka yi na kan cewa man kala inna hunaka nabiyyan ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam faqad kafara fa in kana qala dhalika ala an ta'wil bi ma'na khatimin nabiyyin bi ma'na zinatul anbiya fa hal yakfur bi dhalika mala ibada amsa kan wannan sai tambaya kufaru quraish hal yunkiruna tauhid al-asma wa sifat shi ma malam ya bada wannan har zuwa karshe dai inda yace qauluna al-malik al-haq hal al-haq min asma'illahi azza wa jal nan muka tsaya idan zamu tashi akan fadan malam da yace aqidatuna aqidan mu kuma mun ga bambancin aqida da ilimi can baya ko قال عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فنؤمن بربوبية الله تعالى أي بأنه الرب الخالق الملك المدبر لجميع الأمور ونؤمن بألوهية الله تعالى أي بأنه إله الحق وكل معبود سواه باطل ونؤمن بأسمائه وصفاته أي بأنه له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا ما لنشي عقيدة itace imani da Allah madaukaki da mala'ikun shi da littattafan da ya sabkaswa manzannin shi da manzannin shi da ranar lahira da imani da kaddara alkhairinta da sharrinta kuma aqidan mu ita ce imani da rububiyya ta Allah cewa ubangiji shine Allah Allah ubangiji ne ai bi annahu rabbul khaliqul maliku almudabbiru li jami'il umur rububiyya imani da rububiyya shine cewa lalle ubangiji shine mahalicci shine mai mulki na gaskiya shine mai jujjuyar da al'amura mai tahiyar da al'amura mai tsara su gaba ɗayansu wa nu'minu bi uluhiyyatillahi ta'ala muna imani da allantaka ta Allah madaukaki ai bi annahu al-ilahul haqq ana nihin cewa Allah shine ubangiji na gaskiya abun bauta na gaskiya wa kullu ma'budin siwahu batil dukkan abin da ake bautawa banda Allah madaukaki to zalunci ne da ƙarya ba gaskiya bane ba, ne ba. wa nu'minu bi asma'ihi wa sifatihi aqidan mu ita ce imanin mu da sunayen Allah da sifofin shi ai bi annahu lahul asma'ul husna was sifatul akamilatul ulya cewa Allah madaukaki na da sunaye mafi ta kyau nan husna ya zo amma ana nihin ahsan sunayen da suka yi kowane sunaye kyau was sifatul kamilatul ulya kuma da sifofi wanda suka kai kamala suka cika a ɗaukaka. Ƙala al-mu'alif Raimola, ƙauluhu a ƙaidatuna, الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره هذا مجمل العقيدة ما ليتي وانا شيني دنقل الله عقيدة كوكما أبند زاعتي أجملتي عقيدة ولهذا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة الوسطية دليل هكا شيخ الإسلام ابن تيمية وان رحمه الله تقارب تبتع قليش ya ambaci wannan aqida a jumlumce a cikin littafin shi al-aqidatul wasitiyya wa bana kitabahu ala zalik kuma akan wannan ne gina littafin shi wa hadhihi aqidatun mujmalatul al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa sharrihi mala yace kuma wannan ita ce aqida a dunkule imani da Allah da mala'ikun shi da littattafan shi da manzannin shi da ranar lahira da imani da kaddara alkhairinta da sharrinta wa dalilu hadha hadith Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu kuma dalilin wannan hadisin Umar dan Khattab wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi haythu jaa Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya bada labari cewa Jibril alaihi salam ya zo wajen Annabi wanda tsira Allah da mucin tsara tabbata a gare shi wa qala ya ce wa manzo sallallahu alaihi wasallam akhbirni an al-islam ba ni labari game da musulunci menene musulunci fa akhbarahu wazala sallallahu alaihi wasallam ya ga mai abinda musulunci ya kumsa shine ya ambata mashi rukunan musulunci guda biyar kuma qala akhbirni an al-iman ba ni labari game da imani menene imani fa qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi واليوم الآخر والقدر خيره وشره wannan shine ya bashi labari game da rukunan imani ma'ana imani shine mutum ya yi imani da Allah madaukaki da mala'ikun shi da littattafan shi da manzannin shi da ranar lahira imani da kaddara alkhairin ta da sharrin qauluhu fadan malan da yace fa nu'minu bi rububiyyati llahi ta'ala muna imani da rububiyya ubangijin taka ta Allah madaukaki hadha tafsilu idza qila kayfa al-iman billah malai yace wannan shine dogon bayani do idan aka tambaye ka yaya imani da Allah yake zaka ce fa naqulu zamu ce nu'minu awwalan bi rububiyyati llahi ta'ala muna imani da farko da ubangijin taka ta Allah madaukaki ai bi annahu ar-rabbul khaliqul maliku al-mudabbiru li jami'il umur shine cewa shine ubangiji mahalicci mamallakin komai mai juyar da al'amura mai tahiyar da al'amura gaba daya hadhihi rububiyyatu tatadammanu thalathata ashya wannan ubangijin taka ta kumshi abubuwa guda uku awwalan na farko al-khalq halitta wallahu ta'ala khaliqu kulli shay Allah madaukake shine mahaliccin komai duk abin da ka gani a duniya Allah ya halicce shi da Allah wani ya ce to mota da jirgi da wannan microphone da muke magana da wannan masallaci da aka gina shi ma halitta Allah ne sai a ce eh halitta Allah domin shi ya halicci wanda ya yi shi shi ya bashi iko ya bashi hikima ya bashi hankali ya bashi lahiya ya bashi ilimin da zai yi duka wannan abubuwa nan shine sababi qala thalith thaniyan abu na biyu al-mulk shi ne mallaka ko kuma sarauta wallahu ta'ala maliku kulli shi a nan allah maɗaukaki shi ne mamallakin komi duk abin da za ka gani a duniya allah maɗaukaki ya halice shi ya mallake shi mallaka ta gaskiya salisan abu na uku at-tadbir tahiyar da al'amura a bisa yanayi mai kyau, kulawa da su, fattadabiru kulluhu lillah, jujjuyar da al'amura dukkan shi na Allah ne, Allah yake da ikon ya yi iska, ya yi zahi, ya yi sanyi, ya canza wannan, ya canza wannan, ya kawo dare, ya kawo rana, ya kashe, ya raya, dukkan wannan abubuwa ne na tadbiri ne na Allah maɗaukaki. قال هذه هي الربوبيه التدبير فالتدبير كله لله هذه هي الربوبيه wannan ita ce ake cewa ubangijin taka wa dalilu hadha qaulullahi tabaaraka wa ta'ala dalilin wannan fada Allah wanda albarkacin shi suka yi waita wa ta'ala ya ɗaukaka ala lahul khalq wal amr ku saurara lahul khalq bai ce ba al khalq lahu min babu tashih tahsir sai ce lahul khalq shi ke da halitta yake bantar da halitta gare shi wal amr da al'amari gaba ɗaya shi al khalq wadihun malayin ce dai halitta abu ne karara ba ta bukatar dogon bayani والامر والتدبير كذلك al'amari kuma da jujjuyar da al'amari shi ma haka nan ne bai ya bukatar sai an yi fassarar su wa dalilul mulk qauluhu ta'ala dalilin mulki ko mallaka fada Allah madaukaki da yace walillahi mulk walillahi mulku samawati wal ard mulkin samai da kasai dukan su na Allah ne shi ma nan sai ke bantar bai ce ba as samawati wal ard mulkullah su ci walillahi don shi kadai wannan mulkin shi ne ba wanda zai ce shi ya mallaki sama ko ya mallaki ƙasa babu shi ko mun kafircin mutum fa hadhihi al-umuru thalathatu hiya ma'na rububiyya wannan al'amurra guda uku sune ake cewa ma'anar rububiyya fa inna Allah fa in qala qa'ilun idan mai fadi iftiradan yace alaysa al-insanu yusafu bir-rububiyyati yau mutum ba ana kamantar da shi ba cewa ubangiji ne shi ma fa yuqalu rabbud daba ana cewa ubangijin wannan dabba wa rabbul bait ubangijin wannan gida wa qala annabi sallallahu alaihi wasallama fi dhalati wa qala sallallahu alaihi wasallama ya fadi game da batattar raqumi bataccen raqumi da'aha fa innaha fa inna ma'aha siqa'aha wa hida'aha ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها ربها da ya tambaye shi game da batatta akuya ko tunkiya a dajin da ba ba kowa yace wannan kai kake da sha'ani ko dai ka dauke ta ko ka barawa kura ko ninka to fa raqumi fa yace a a da'aha ka rabu da raqumi fa innaha ma'aha siqa'aha tana tare da mashayinta raƙumi sai wata tun kurhiye da wata bai sha ruwa ba Allah ya sanya mashi a tozon na akwai wurare wanda yake tanadin ruwa ko babu ruwa zai amfani da shi wahidha'aha kuma tana da taku ba ta da matsala babu wani abin da zai cutar da ita taridul ma'a in ta ji kishuwa raƙumin ya ji kishuwa sijin zai sha ruwa da kanshi wata akulu shajara kuma shi zai je ce itaciya hatta ya ji da ha rabbuha har ma'abocinta ya same ta nan sai ce rabbuha ma'abocinta ubangijinta wa qala fil hadith kuma mazala sallallahu alaihi wasallam ya fadi a cikin hadisi an talidal amatu rabbataha na daga cikin alamomi na tashin kiyama kanana a wayi gari baiwa ta aihi uwar gijinta nan yace rabbaha waccan ruwaya rabbataha shi yasa mana nan ruwaya ce ta Imam Muslim kama fi ba'd al-alfaz kama fi ba'd alfaz al-Bukhari kama inda yazo a cikin wasu lafuza na Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala inan na daga cikin alamomin ranar da za a ga baiwa ta aihi ubangijinta ana nihin awayi gari wanda yake mallaki baiwa ya sa ta daka ya haifar da ita ita tana matsayin baiwa amma dan da mai gidanta ya haifar ya samu wannan ɗa ne ba bawa ba a wayi gari a wayi gari har zamanto ya gaji mahaifin shi kuma ya gaji dukiya mahaifin shi dukiya mahaifin shi kuma wannan da baiwa wannan mahaifin shi tana daga ciki eh sai zamanto baiwa ta haifi ubangijinta kama fi ba'd alfaz al-bukhari walwajibu an naqula abinda yake wajibi mu fadi abu sabai bada amsa akan wannan aljawabu faljawabu barakallahu fik faljawabu an naqula bada amsa akan wannan shine mu ce ar-rububiyyatu al-mudafatu ila al-makhluqi laysat kar-rububiyyati al-mudafati ila al-khaliq rububiyya ubangijin taka wadda aka dangana ta zuwa abeban halitta ba ita ba ce ba ba ta yi kama da ubangijin taka wadda aka raba ta yi zuwa ga mahalicci mun gane ko wa hadha kama anna al-insana lahu sam' wa lillahi lahu sam' misali mutun iya da ji Allah madaukaki na da ji ولكن يختلف معنى السمع بالنسبة للخالق والمخلوق كذلك الربوبية kenan haka nan sai dai sauraron da aka dangana shi zuwa mahalicci da sauraron da aka dangana shi zuwa abeban halitta sun sha bamban kamar yadda rububiya haka ta sha bamban asali abu na biyu almaliku law qala qa'ilun da dai mai fadi zai ce alaysa asbata Allahu al-mulka lil makhluqat Allah ba ya tabbatar suwa ba abeban halitta suna mulki aljawabu ba da amsa bala haka nan ne domin bala ba da amsa ce wadda abin haka nan ne sai ka ce bala misali alaysa fil masjid unasun sai ka ce bala kuma saboda masallaci akwai mutane ciki qala bala haka nan ne kama ƙala Allah tabaraka wa ta'ala kama yanda Allah maɗaukaki wanda albarkacin shi suka yi waita wa ta'ala ya ɗaukaka au ma malakat au ma malaktum mafatihahu ko kuma abinda kuka mallaka na mafatihahu a arziki na Allah maɗaukaki wanda kuka mallaka au ma malakat aymanukum ko kuma abinda dama ku ta mallaka na ku yanku walakin yuqalu alfarqu azim sai duk da haka za a ce bambanci tsakanin wannan mulki na Allah da mulkin abin halitta akwai bambanci mai girma mulkullahi subhanahu ta'ala tamun shamil mulkin Allah madaukaki cikakke ne shamilun gamamman mulki ne yani ya fa'alu fi mulkihi ma yasha Allah madaukaki cikin mulkin shi na fadna aikata abin da yaso a cikin abin da Allah ya mallaka. Shamilun, she'un nam, shamilun likulli she'in siwallah, ya ƙumshi komi banda Allah maɗaukaki, mulkul adami ƙasirun muƙayyad. Shi kuma mulkin ɗan Adam ƙasirun tawayayye ne, muƙayyadun a dabebe Misali, fala yamluku kulla shai. na farko dai dan adam bai mallaki komi ba ka mallaki wani abu amma wani abun ba za ka mallake shi ba ko mun dukiyarka ko mun mulkinka baka iya mallaka komi shi yasa malam yace mulkul adami qasirun muqayyad fala yamliku kull shay thumma mulkuhu li shay laysa mulkan mutlaqan abin da ya mallaka ma ba mulki bane wanda ya zama to sakakke kana yin mulkin wani abu ya zamanto wani abu daga gare shi ya kubce ma ba za ka yi wani abu ya fa'alu ma ya sha'u nam qala mulkul adami qasirun muqayd fala yamliku kull shay thumma mulkuhu li shay laysa mulkan mutlaqan ya fa'alu ma ya sha'u yayi iya mulkin shi bai ya iya bashi dama ya aikata ta abin da yake so bal huwa muqayyadun bi shar' adabebe yake da shari'a ولهذا نهي او نهى الله عن اضاعه المال ان كتي نهي مبني للمجهول عن اضاعه المال ان كما كبر فاعل مضمر sai kace naha an ida'atil mal Allah ya hana tozartar da dukiya tun iya da dukiya ya wulakantar da ita yayi tawatsi da ita kamar yadda zaka mu zaka ga masu kudi suna watsi da dukiya a wajen kada kada da rere mutum ya hudu daman kuɗi ya ta watsa kamun watsawa dai iya watsa su wannan ida'atul mali ne batar da dukiya ne a wurin da ba bagiran ta bane ba wa nufiya wa nuhiya an ifsadihi ko kuma Allah ko naha an ifsadihi Allah yayi hani game da bata wannan dukiya wa naha an ba'd at-tasarrufat al-muharraba kuma ya hana mutum yayi aiki ya yi aiki da dukiyar shi ya aikata wani abin da Allah maɗaukaki ya haramta. Allati yuridu hal insan wanda mutum iya so ya yi, amma Allah ya ce wannan abu haramu ne kakka yi da dukiyarka. Lakin nahu la yastatiyu an yaf'alaha. Tunda a shari'a ta hana ko Allah ya hana ba zai yi wa ya aikata wannan ba, li'annahu mamnu'un minha saboda an hana shi wannan aiki. Asalisu abu na uku at-tadbir jujjuyar da al'amura ta hiyar da al'amura fal'insanu yi dabbiru likul lakin laisa metalu tadbirillah abadan mutum iya ta hiyar da al'amuran shi sai dai ina ta hiyar da al'amuran shi biyi kwatamci ba na yadda Allah yake ta hiyar da al'amuran shi a abada fallahu ta'ala yi dabbiru al'amura fi kulli shi Allah maɗaukaki na dabbarar da al'amura na jujjuya al'amura a cikin kowane abu wa ammal insanu fatadbiruhu khasun bi nafsihi aw bi mulkihi alladhi yamliku shi kuma ta yadda al'amuran mutum ko juyar da al'amuran mutum ko dai zaman to a karan kanshi ne ko kuma ya kasance a cikin abin da ya mallaka baka zuwa cikin dukiyar wani kai abin da kake so sai a cikin dukiyar ka ko kenan takaitaccen tadbiri mutum gare shi idan nu'minu bi rububiyyatillahi ta'ala kenan muna imani da ubangijin taka ta Allah madaukaki ai annahu rabbul khaliqul malikul mudabbiru li jami'il umur cewa shine ubangiji mahalicci mamallaki mai juyar da al'amura gaba ɗayan su qauluhu wa nu'minu bi uluhiyyati llahi ta'ala muna imani da allantaka ta Allah madaukaki ai bi annahu ilahul khalq haqq cewa shine Allah na gaskiya wa kullu ma'budin siwahu batil dukkan abun bauta kuma bayan Allah to ƙarya ce wa hadha tauhidul uluhiyya wannan shine ake cewa tauhidi na allantaka wal ilahu bi ma'ana al ma'lum ilahakin nan ana nihin abun bauta na gaskiya fa huwa fa'alun bi ma'ana maf'ul yazo da aka ce ilahun kin nan ma'ana fa'alun bi ma'ana maf'ul ana nihin maf'ul wanda ake bautawa wa fa'alun bi ma'ana maf'ul taridu kaseeran fi lughati al-arabiyya wannan siga ta fa'al a cikin ma'anarta tana zuwa maf'ul abinda ake aikatawa taridu kaseeran fi lughati al-arabiyya tana zuwa wannan salo na zuwa su tari a cikin halshe na larabci mithlu gharasun bi ma'ana maghrus abin da aka dasa garas ka ce garas sai zo da magarus ana nihin abin da sashen abu ko abin da aka dasa wa bina'un bi ma'ana mabni mabni ginan ne ana nihin abin da aka gina wa firashin bi ma'ana mafrush shinhuda ana nihin abin da aka shinhuda fa inna fa ilahun bi ma'ana ma'luf kina ilah kina sai dauki ma'anan ma'luf wal ma'luf ma'anahu al ma'bud tadhallulan wa mahabbatan shi kuma ma'aluhukin na abin bauta ana nihin abin bauta ta zallulan da kaskantas da kai wa mahabbatan da so wannan kuma shi ne ma'anar bauta ta gaskiya ka bautawa Allah maɗaukaki kana mai kaskantar da kanka kan cewa kai bawa ne abin halitta ne mabukaci ne zuwa ga Allah sannan kuma kana so ka yi ba kana kyama ba mun gane ko idan misali ka tashi za ka yi sallah kana baka so kai sallah sai kai wannan ba sallah bace ba ta dauki ma'anar bauta ba za ka yi kaskantar da kanka sannan kuma kana son yin abu kai shi wannan sai zaman to shine bauta wa qad ya'budu al-insanu ash-shay'a lakinnahu laysa tazallula so tari mutum zai bautawa wani abu amma kuma ba tare da kaskantar da kai ba kama kala nabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda annabi wanda tsira Allah da mutum su kara tabbata a gare shi ce ta'isa abdul dinar ta'isa abdul dirham ta'isa abdul khamisa kinan kamar mutum yayi tuntube ko ya wulakanta ma'abocin bawon dinare da bawon dirhami da bawon riga nau'i ne na khamisa lakinnahu laysa tazallulan wa ta'abbudan sai dai wannan duka bauta da yake babu kaskantarsuwa kana neman kuɗi ba sai ka je ka durƙusa ba kana neman kuɗi za ka wannan ba ruwanka da kaskantar da kai lahu wa mahabbatan kuma ba dan kana so ba lakin ta'allaka qalbuhu bihi sai dai zuciyar shi tara ta yi da wannan abin da yake nema ja'alahu kal'abidillah sai sanya mai kaman mai bauta mashi idan zaka ga mutum duk da shi jihiya tashi neman kuɗi ake nema dai ake nema dai ake saboda zuciyar shi ta dan faru da wannan neman kuɗi da kuɗin wannan siyasa ne shi kullu ma abudin si wallahi ta'ala fa innahu batil kana dukkan abun bauta wanda ba Allah ba to ƙarya ce lalatacce ne karkacewa gaskiya ne da adalci wa dalilu hadha dalilu wannan fada Allah madaukaki da yace shahidallahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim ina Allah madaukaki ya tabbata ya shaida lalle babu abin yawa bauta da gaskiya sai shi Allah yayi wa kanshi shaida akan cewa babu abin bauta na gaskiya sai Allah wa ulul ilmi haka suma ma'abuta ilimi wal mala'ikatu da mala'iku suma sun shaida a bisa shaida Allah sun tabbata lalle babu abin yiwa babu abin bauta yiwa bauta da gaskiya sai Allah wa ulul ilmi suma ma'abuta ilimi sun shaida lalle babu wani abin bauta na gaskiya sai Allah qa'iman bil qist wanda suke tsayawa da adalci da gaskiya la ilaha illahu Allah madaukaki ya ƙara fadin wannan ta'ayidan ta'akkudan ya karfafa wannan magana al-azizul hakim shine mabuwayi al-hakim mai hikima a cikin abin da ya halatta ya shar'anta nam ma yu'badu min dunillahi fa innahu ilahun lakinnahu ilahun batil mujarrad tasmiyatu mujarradu tasmiyatu dukkan abin da ake bautawa wanda ba Allah ba to Allah ne sai dai kuma Allah ne na ƙarya kawai an zantan kawai an ambace shi ne Allah da sunan Allah kama qala Allah ta'ala kama yadda Allah madaukaki yace in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum kawai wannan gumaka sunaye ne wanda kuka kiraye su da su ba wai alloli bane ba wad dalilu ala annaha alihatun anna Allah samaha aliha mala ya ce kuma dalili kan cewa wannan abeban da suke bautawa alloli ne domin Allah maɗaukaki ya ambace su alloli faƙala ta'ala Allah maɗaukaki ya ce fama agnata anhum alihatuhum allati yad'unahu yad'una min dunillah min shay kenan allolin da suke bautawa fama agnata anhum alihatuhum allati ya'buduna min dunillah allolin da suke bautawa kuma bayan Allah ba su amfane su ba da komi ba shi yasa ce min shay fa amfanin da suka tabu musu wa qala ta'ala Allah madaukake ce wala tad'u ma Allah ilahan akhar kadda ka roka wani Allah daban tare da Allah ko kuma kadda ka sake ka bautawa wani Allah tare da Allah lakinnaha uluhiyatun batila sai dai duk da cewa Allah ya ambace su alloli sai dai allantaka ce ba ta gaskiya ba mujarradun ism mujarradu ismin kawai suna ne walihada qala dalilan haka Allah madaukaki ce wa malin yace wa ma siwahu batilun abinda ba Allah ba to ko an kiraye shi Allah wannan kira ne na ƙarya ba na gaskiya ba wad dalilu ala hadhihi aljumlati qawluhu ta'ala dalilun wannan gaba fada Allah madaukaki da yace zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wannan kuma domin Allah madaukaki shine Allah na gaskiya kuma abinda suke kira ko suke bautawa wanda ba Allah ba to wannan ƙarya ce banna ce sai mu tsaya akan wannan gaba abinda muka faɗi daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukake gafarta na'am kadan ki iya da yawa malam domin can mun shiga cikin bayanan asma kuma ga furu'unan da yawa na abin da yake da alaka da imani da asma wasu sifat